إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام
يومنا شابر قوة شعبان إجراء النبي صلى الله عليه وسلم dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da nawa ne uku ne ko? Uku ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ishirin da shida. Muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin Waza'ifu Ramadan. Malam ya ce Muhammad Sani, amma na biyu, farawa Abu Dawuda, Malam Abu Dawuda ya rawaito a cikin littafin shi a Alimin Mas'ud daga Abdullahi ɗan Mas'ud marfu'an daukakakken magana da annabi sallallahu alaihi wasallam yi utlubuha manzala ya ce ku neme ta ita lailatul qadr lailata sab'i ashara daren sha bakwai ga wata wa malamai suka ce inna sabihataha lalle safiya ita wannan daren na sha bakwai ga wata kana yau mabadirin shi ne ranar da aka yi yakin badar sha bakwai aka yi yakin badar sha bakwai ga watan ramadan to safiya wannan sha bakwai ɗin ga watan ramadan ita ce washe gari kuma an kwana na ibada kuma aka tashi aka yi yakin badar da azumi yana yi ga kishirwa ga yunwa makasan jihadi ibada ce mai wala wal mashhuru abinda ya shahara inda hadis siyari wal magazi a wurin malaman sira malaman da suka kawo suka rubuta bayanin tarihin rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma bayanin yaƙoƙi da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi, abinda ya shahara a wurinsu, anna lailata badrin lalle daren wato yakin badar, lailatu saba'i ashara, ita ce daren sha bakwai da watan Ramadan. Mana da yakin badar an yi shi ne a cikin watan Ramadan sha bakwai ga wata. wa kanat lailata juma'a kuma ta kasance a daren juma'a ne aka yakin badar ko kuma ita 17 ga wata din ta zamanto daren juma'a ne wa kana zaid ibn thabit zaid ibn thabit ya kasance la yuhyi lailatan min ramadan bai raya wani dare daga cikin watan ramadan kama yuhyi lailata ashara kamar yadda ya kiraya wato daren sha bakwai ga wata duk dararen yana raya su amma ya fi raya daren sha bakwai ga wata sama ga saurakin a sauran kwanakin watan ramadan wannan sahabi ne na annabi alayhi salatu wassalam zai dan thabit makarancin alkur'ani ne yana ɗaya daga cikin waɗanda suka tattara alkur'ani a zamanin sai da abubakar muna ganewa ko to ya kasance wato daren na sha bakwai ga wata yana baya mahimmanci kwarai saboda abin da ya faru a cikin wannan daren a makamancin irin wannan ranar can baya to shi yasa a zamanin shi kuma sai ya zamanto yana raye daren saboda abin da ya fara ci wa ya kula yana cewa abin da yasa nake wato raya wannan daren fiye da kowane dare na kwanakin watan Ramadan inna Allah ta'ala yana cewa lalle Allah madaukakin sarki farraqa ya rarraba fi sabihatiha a cikin safiya ita wannan daren bayan alhaqqi wal batil tsakanin gaskiya da ƙarya mana Allah subhanahu wataala ya gwada mu'mine sune masu gaskiya mushrikai kuma sune makaryata shine ma'anan Allah ya raba a sahiyar tsakanin gaskiya da ƙarya Allah ya ɗaukaka gaskiya ya aje ƙarya ƙasa wa dalla fi sabihatiha kuma a cikin sabiyarta Allah ya kaskantar da immatal kufri shugabannin kafirci irin su Abu Jahl cikin wannan dare aka kashe su cikin wannan safiyan a wannan yaki aka kashe su to kenan wato rana ce wadda musulmi bai mance ta in ya santa rana ce mai girma mai daraja yawmal furqani Allah ya kira ta cikin Qur'ani yawmal taqal jam'ani ranar rabawa tsakanin ƙarya da gaskiya ranar da runduna guda biyu suka gama na musulmi da na kafirai saraka ba karamar rana bace kuma Allah ya ce wala qad nasarakumullahu bi badrin wa antum adilla taqullaha la'allakum tashkurun Allah ta'ala ce lalle Allah ya taimake ku a yakin Badar alhali kuna ‘yan kaɗan a lokacin da kafirai suka fi ku yawa har su uku kuma Allah ya taimake ku a kansu Allah ya ce to ku kiyaye Allah subhanahu wata'ala saboda ku gode ma Allah haka wannan rana ce mai girma wa haka Ahmad Imam Ahmad ya hikaito ya kawo labari analil madinati daga mutanen madina cewa suna cewa anna lailatul qadri lalle daren lailatul qadri tutlabu ana neman ta ne lailata sab'i ashara daren kwana goma sha bakwai kwana kamar ya zamanto sanannen abu a wurin mutanen madina a da can wannan magana imam ahmad yana yin ta shi ma ya ji ta Imam Ahmad ya yana da shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da rasuwa. Dubu ɗaya ke gare shi da ɗari biyu da shekara shidda. Domin ya rasu shekara ta ɗari biyu da arba'in da ɗaya. Yau ko muna arba'in da bakwai ko? Ku ka kuke nan shekara ya ɗari biyu, dubu ɗaya da ɗari biyu da shekara shidda. To shi ma ya iske ana faɗin wannan magana. mala yace wa sahhu mafi ingancin maruya abinda aka rawaito min alhawadisi daga cikin abubuwan da suka faru ya dai laila cikin wannan dare annaha lailatu badr cewa ita ce daren da aka yakin badar mana an tashi da baya an an kare ibada gari na wayewa sai aka yakin badar wa sabihatuha safiyar wannan daren huwa yawmul furqan shine ranar da Allah ya raba tsakanin gaskiya da ƙarya wa summiya yawmul furqan an kira shi da wannan suna na yawmul furqan لأن الله تعالى فرق فيه بين الحق والباطل وما cikin shi ne Allah ya raba tsakanin gaskiya da ƙarya Allah ya nuna mu mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da mu'minan da suke tare da shi sune masu gaskiya Allah ya nuna mu duniya cewa kafare da waɗanda suke tare da su sune makaryata wa azhara al-haqq kuma Allah ya daga gaskiya sama wa alahu da kuma mutanen gaskiya din ma abuja gaskiya waɗanda suke rike da gaskiya Allah ya daga su da su da gaskiyar su alal batili akan ƙarya wa alihi da kuma ma abuja ƙarya wa alat kalimatullah a wannan safiya ne kalman Allah subhanahu wataala ta la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta daukaka tai saba wa tauhidu da kuma tauhidin Allah subhanahu wataala shi ma ya daukaka domin waɗancan mushrikai suna bauta ma gumakan da ba su da adadi ba su da iyaka musulmi kuma suna bauta ma Allah shi kadai wannan shine tauhidi ka bauta ma Allah shi kadai da ka bauta ma Allah tare da wani to ka zama mushriki ka zama arni Allah ya kiyaye mu wa dulla da'u kuma wannan safiyar ne aka kaskantar da makiyan Allah minal mushrikina daga cikin mushrikai wa alil kitabi da kuma mabuta littafin da suka goyi bayan mushrikai dukkan su Allah subhanahu wataala ya kaskantar da su ya maida su ba komai ba bayan kaudacin su ne komai din amma yanda aka gabu sai Allah subhanahu wataala ya nuna musu su ba komai bane musu kai ko ina ba a cikin rayuwa wafil muwatta ya zo a cikin littafin muwatta na imamu malik an talha tabni ubaidillahi marfu'an wanda aka karbo hadisin daga talha dan ubaidillah marfu'an ma ru'ya shaytanu annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba a taba ganin shaytan ba ahqara mafi kaskanci wala adhara ko mafi wulakanta wala asghara ko mafi zama dan kararrami dan hikkin nan minhu daga shaidan yawma arafa kamar rana arfa ma'ana tunda aka yi duniya ba ranar da shaidan yake rena kanshi ba ranar da zaka ga shaidan ya zama dan mititi duk takamar da yake duk tunkawon da yake da kuri da yake yi daren nan babu su kamar rana arfa kamar rana arfa rana ce mai albarka rana ce cikin ranakun duniya gaba ɗaya ba a yi rana mai daraja da albarka da alkhairi kamar ta ba kamar rana ce da ta tattaro kowa da kowa kuma manyan malaman duniya suna wurin manyan almajiran duniya suna wurin manyan attajiran duniya suna wurin manyan shugabannin duniya suna wurin manyan mataimakansu duk suna wurin hilin harfa hili ne da ya tara kowa amma babu wanda za ka gani da hula babu wanda za ka gani da riga kowa za ka gan shi da mayafi ya lullaba kowa ne da shi kuma yana alfahari da haka ibada yake yi ibada ya zo ba tallakan shi ya zo yi ba ba kuri ya zo ya balle ya sa kaya daga waɗannan su ne kayan shi kada ka ka iya zuwa ka kisgini wani babban mutum ya kisgine ka ko ba damuwa ba ja ka wannan wurin ba ni ƙara dawa tun da ba san darajar mutane ba ko zai faɗa haka in ta kama ba sai ka ga wani babban mutum mai matsayi a nan duniya sai ka gan shi kun kama layi da shi na magewaya ko yana bayan ka ko kana bayan shi da sahani ga abin abin da yawance da irin sha rayuwar shi kuma wanda ya sai zo ya ce kai wane ne ba da Allah ku maza ku bashi shiga kuma shi ma ba ya jin wani abu ne ba ya jin kamar an ci mutuncin shi ko an wulakanta shi a'a ya san ibada ta kawo shi kuma dama ita ibada a cikin ta akwai kaskanci yawa yadda aka ce ka yi ta haka za ka yi ta shi ne kaskanci ka rena kanka gaban Allah subhanahu wa ta'ala duk wani girma wa ya baka shi Allah to shi yasa shaidan yake jin haushin wannan ranar saboda duk mutanen da yake sa suna kumbura suna cika suna bacewa suna nuna isa da kasaita ran nan sun mai da kasu ba komai ba ran nan so suke su gama da duniya lahiya so suke ibadar da suka zo saboda ita Allah ya karbe ta sai sa shedan bai taba kaskanta ba bai taba komawa dan kararrabi ba kamar rana arfa illa ma rubiya yawma badr sai dai fa ranar yakin badar nan nan ba an gashe dan dan micici dan hikkin nan dan kararrabi ya koma ba kowa ba kaga wannan yana nuna cewa wannan rana rana ce mai rana ce mai mahimmanci mai girma sosai. Wakila sai aka ce, mai ru'iya yau mabadri, me aka gane shi yana yi rana ya kambata. Kwala, sai marwaici ya ce, kwanan sallallahu Alaihi wasallam ya ce, ra'a Jibril Alaihi salam. Shaidan ya ga mala'ika Jibril, ya za'ul mala'ikata, ya taso mala'iku gaba ya ce, mutai badar. mala'ika jibril ne ya taho da mala'iku yana bayan suna gaba yana cewa ku taimake shaidan ya gani ka san kau shaidan ya ga mala'ika ai shi kenan ya ga mala'ika ɗin kenan ka san ganin mala'ika wani abu ne daban ko ba haka ba ko mutum cewa yake duk duk mala'ika ko mala'ika ne ka sha mala'ika karshen dai karhi kenan bayan karhin Allah shine karhin wa mala'ika to shaidan ma tsoron mala'iku ne dan yakin badar tserewa da ya gane su yace inni arama la tarawna inni akhafu Allah ana kiran shi ana ya ka zo dawo ka zo mu kama a yaki ka zo mu yaki mutanen da yace kai ina gana abin da ba ku gani ni ma tsoron Allah ya kama ni da Allah ku jali ni ana kallon shege kawai ya funduma cikin me cikin teku hanjam saboda ya zo da surata ta mutum ta zo da kiran halitta irin ta mutane su mutane ba san kafirai da ya zo ya ce zai kama masa yaƙi ba san shaidani ba sai da ya ga mala'iku ya san ba yadda za a yi wada da mala'iku ya zama tare da su ya san ko suwa ne sun yi shikari saboda su suna tsoron Allah shi ko ba tsoron Allah Allah ya sa mu dace wa fi lailatul qadri a cikin daren lailatul qadri tantashiru al mala'ikatu bil ardh mala'iku suke taba zuwa su watsu a doron ƙasa ko ina gasu nan. Wa yabdul sultani shayatin ƙarfin shaidan sai ya lalace, zan baya da wani tasiri, bai da wani amfani, domin ko ina mala'iku ne, su kuma sun yi ƙarfin shaidan. Mala'iku haske ne, shaidan kuma wuta ne. To ƙarfin haskensa ya fi ƙarfin wutar shi. bai iya gwagwarmaya da su bai iya fada da su amma zai iya fada da kai mutum shi ma ya samu hanya wani in ka ba shi dama in ka ba shi iko in ka ba shi sararin ya shiga rayuwar ka to shi ke amma an ba haka ba Allah ta ce inna ibadi laysa laka alaihim sultan bayina na kwarai na gaskiya baka da iko a kansu baka iya musu sun bi karfin ka كما قال تعالى كما إن الله يبدا تنزل الملائكة وتنزل الملائكة والروح فيها ملائكة سنة تشيدوا أتكم والندرة دكما ملائكة جبريل بإذن ربهم بإذن الله سبحانه وتعالى من كل أمر daga dukkan wani al'amari. Salamun wannan daren aminci ne hiya, hatta matsala ilfajir, har sai alfajir ya kullu. daren akwai aminci akwai zaman lafiya akwai kwanciyar hankali duk wani mugu a daren lailatul qadr sanyi yake duk muguntar shi mutum ne ko aljani ko wane ne shi duk sai ya sanyi bai da wata attaka bai da wani tasiri ba wani kokari da yake wannan daren in ya kasance dai doran nan kowa lafiya yake ko yan kwaya wannan daren zaka ga duk ba su ra'ayin daren da albarkar daren shi daren idan ya zo Allah subhanahu wataala ne ke amintar da shi sai ya wuce sai kai ta mamaki jiya in kai malalace ya kai mamaki jiya ba abin da kai amincin daren kenan baka san me yasa ba saboda baka da imani ka kana da imani da ka gane me yasa ba saboda baka da imani haka daren ya zo ya wuce ba kai komi ba ba ka yi ibada ba ko ba ka yi shekantaka ba shi daren haka yake insha Allah wannan dare ya kasance mugaye masu taron mutane su kwace masu abuwa su ma jikinsu sanyi yake da sanyi ne da tunanin dare ya za a aika aika da sai kwana ya dauke su da garin ya waye su tashi wa bil musnad ya zo a cikin musnad an abi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairah Allah ya kara masa yarda ni nabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi sallallahu alaihi wa sallama qala yace al malaikatu fil ardi malaiku a cikin ƙasa fi tilka laila a cikin wannan daren na lailatul qadri aktharu sun yi yawa min adadil hasa daga yawan kankarin duniya ɗan tsakoyi yan ƙanana kankaru yan mici-mici waɗannan wa malaikun da ke saukowa a ƙasa ranar lailatul qadri sun fi kankaru yawa to kaga shaidan dole ya gudu ko ina su ne kuma dare ne da Allah ya koyi bai gaya ma wace rana ba dare ana sa rai a same ta kaza ana sa rai ta kasance cikin kaza kawai amma tabbas Allah subhanahu wataala ya koyi ta mai kokari shi ke samun ta Allah ya sanya mu a cikin masu kokari wa bi sahih ibn hibban ya tabbata cikin sahih na ibn hibban an jabir radiyallahu anhu daga jabir Allah ya kara masa yarda anin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi sai ya da mun Allah su kara tabbata gare shi bi lailatul qadri a cikin maganan daren lailatul qadri la yakhruju shaytanuha shaytanin ta baya hitawwa hatta yakhruja fajruha har sai alfijir ɗinta ya keto ma'ana shaidanin da ke cikin dare ba su yi tawaran nan sai alfijir ya bullo sai daren ya kare saboda abincin daren saboda tsaron da aka sama daren an cika yi da matsara na mala'iku masu gadi masu tsaron bayin Allah na kwarai masu tsaron duniya Allah subhanahu wataala ya cika su muna ganewa ko yawa ai ka san ko shugaban kasa in ya zo ga gari to ran na aika aika rage wa take ko ba haka ba saboda yana zuwa da sojoji wadan za ka su kaman ma ba mutane ba kuma mutane ne ka gansu da wasu irin motoci wanda ka ji tsoro ran nan za ka ga gari ya yi lafiya saboda an cika gari da rundunoni wani mugu tsoro yake yi kai mugunta a ce ga sunan yawwa maimakon abin shi da gudu har bai shi za yake tsoro daga kowa ya lahiya baballanta na Allah subhanahu wataala ya faso mala'iku to saboda haka shaidanu a daren ba su yi ta ba sai daren ya kare lokacin da alfijir ke bullawa sai su yi to sai abin da za su wa fil musnad ya da ubadata marfu'an ya zo a cikin musnad daga ubada shi ma dai marfu'i magana annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya ce la yahillu li kawkabin bai halitta ba bai kamata ga tauraro daga cikin taurari ba an yurma bihi ai jiba da shi fiya a cikin wannan daren hatta yusbiha har sai gari ya waye Bana ka san kowane dare zaka ga Allah subhanahu wataala yana sa mala'iku zan jifan shaidani da me da taurari yake jifa su ana toye su waɗanda suke ƙoƙarin su yi yunkurin tafiya su shiga sama sauraro labarai Allah ta'ala yana sa a jefe su to a wannan daren duba wannan shaidanin ma saboda mala'ikun sun yawa ta haka su ma ba za su yi yunkurin tafiya sama ba saboda ko ina mala'iku ne ko mala'iku na ganin su kaga dole su boye da haka babu wani shaidani da za a halba ko a jeje shi da tauraro daga cikin taurari wa inna amarataha kuma lalle alamar ta ita lailatul qadr anna shamsa lalle rana wadda za ta yi tawwa a sahiyarta bayan jiya an yi lailatul qadr to sahiyar wannan daren takhruju fi sabihatiha rana tana yi tsawa a cikin safiyar dare lailatul qadri mustawiya daidaitacciyar rana laisa laha shu'a'un ba ta da irin wannan hasken mai ɗaukar ido mai tsahi ma'ana ba ta da hasken da ya watsu wanda ba za ka iya kallon ta ba mithlul qamari rana a sahiyar dare lailatul qadri za ta zamanto tamkar wata lailatul badr wata wanda yake ɗan kwana sha uku zuwa sha bakwai. Kasan wata daga sha uku zuwa sha bakwai za ka gan shi gaya nan walinki kuma ya haskaka duniya. Da can bai haskaka ta ba gaya nan amma bai haskaka ta bai hito gaba ɗaya ba. Haka bayan sha bakwai kuma sai ka gani yana ragewa kwana biyar yake duk cikin wata. Duk cikin wata kwana biyar za ka ya haskaka alkawarin gwarin wata kwana goma sha bakwai. daga nan shi kenan sai kuma ya tabi ya ta ragewa ya ta ragewa hatta ada kal urjunil qadim sai ya koma kamar tsamgi kamar tsamge wanda yake tsoho ya bushe ya shankali ya tankwari haka wata ke komawa yana komawa kamar yadda ya fara kaga ya fara dan haka yake yi ko haka yake yi da mai irin fara irin nan baya ganin wani ko ba haka ba a ta ce ma ga ya canji ba kasan bedin nan ina yake ba da gani diba wannan bedin kasan shi dole baya baya ganin shi saboda irin nan fara ke da shi baya da lafiya ido ya za ka ganin yayi kasa to haka yake farawa gobe to gobe kowa ma sai ya gane shi duk wanda Allah ya sa da yana gani ko to sai ya gane shi saboda ya kare girma jibi kuma shikenan da ya kwana biyar ma sai ga gaya nan yayin haske da kadin gani ba sai ga gaya nan to hasken ba zai cika ba ya bayyana ya haskaka duniya ya haskaka maku gari sai ya kai sha uku idan ya kai sha uku shi ake ce ma badar shi ne ma'anan badar har zuwa a kwana goma sha bakwai duk sunan wata badar to rana haka za ta koma inda kasan idan wata yana sha uku zuwa sha bakwai kowa yana iya kallon shi ba tare da hasken ya mai yawa ko to sahiyar lailatul qadr haka rana take to kaga amma dai ka ji ba kace jiya ne an sha da kai an gama Raka ce kullum ba zan ka zan gidi ba. Fada ka abin da ya dace da kai kai ta ibada. Yawwa. Kai ta ibada ka mai da hankalinka ga ibada in sa ya tsaye ka riba ka gani da kaga rana ta suke garce to ba jiya bane. Da saura yau ma ka yi. Saya ta yi ka diba. Dirar da ka gane ta ga tayin ta yi to ta yi sama. Kuma kana iya ganin ta kai ta kallo ba tare da ka kyauta ba. To shi kenan. In an sha da kai sai ka yi haƙuri sai ba dan Allah ya yi. in kuma ka sha da su to shi kenan sai ka gode ma Allah wala yahillu li shaytanin kuma bai halitta ga shaydani ba an yakhruja ma'aha yawma idin ya hito tare da ita a wannan rana ka san kullun rana in za ta yi tawa shaydan yake yi tawa tare da su kullum haka in za ta faduwa saboda akwai masu bauta mata kamar yana ingiza su ne su bauta mata Allah ya kiyaye. Wa ruwa an rawaito an Ibn Abbas, ga Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu ma qal. Allah ya kara masa yarda ce inna shaytana yaqlu ma ash-shams. Lalle shaytan yana hitowa tare da rana. Kullu yawmin kowace rana illa lailatul qadr sai dai a cikin daren lailatul qadr nan fa shaytan ba ya hitowa. Wadalika annaha saboda rana tatlu tana hitawa la shu'a laha babu watsuwan haske gari ta wa qala mujahid malam mujahid yace salamun hiya ita wannan daren aminci ce lafiya ce kwanciyar hankali ce ma'anan wannan kala yace la yahduthu fiha da'un babu wata cuta da za ta faruwa a cikin daren da ne tufar ana babu wata sabuwar rashin lafiya da za ta faruwa wannan dai daren wanda baya da lafiya shi kenan to duk wanda yake da lafiya kuma insha Allah da wuya wannan daren ya kamu da wani ciwo wala yastati'u shaytan kuma shaydan bai iya al'amala fiha yin aiki a ciki na batar da mutane da lalata ma mutane ayyukansu ranar shaidan kama an bai allurar kwana duk shi ya mutu wannan maganar mujahid shi ne ma'anan salamun hiya hatta matla'il fajr wa an hayo dai daga mujahid qala yace lailatul qadri lailatun salimatun ita daren lailatul qadri da aka ce salamun hiya to dare ce wadda take lafiyayya dare ce mai aminci amintacciya la yahduthu fiha hadathun wani hadari bai faruwa a cikin aika-aika da mugayen ayyuka a cikin wannan daren ba su faruwa. Saboda abincin ta. Wala yursalu fiya shaitan kuma ba a sakin shaitan a ciki. Rike shi ake yi. Wani, har yau da an rawaito da gare shi mujahid, ƙwale ce salimatun, dare ce amintacciya لا يستطيع الشيطان shaiɗan bai iya an yi amala fiya su an ya aikata mugun aiki a cikinta wala yuhdathu fiha adan kuma ba a aikata wata cutarwa a cikin wannan daren ina ganewa ku in ma dai gaba ɗaya bai faruwa ko kuma zai ragewa sosai ragowar da kowa sai ya gane akwai aminci a cikin wannan daren muna ganewa ku domin idan aka ce ana yin ɓanna kullum goma goma cikin goma to yawan aka yi bi ko ku ai kaga a ce ma ba a yi ba ku yawa idan kullum dare cikin gari kana ta jere dumbiya ta kaɗa kaɗe da ana ta yi wurin nan sai ka ji wani dare kawai wuri guda kake jinki ko ungo ko ina ko ta kusurwa wani da an saka tsakiya ana tare duniya da kyal kake yin kwana wurin nan sai ka ji ɓangare guda kawai ake ɓangaren guda uku shuru ba za ka ji daɗi ba ba za ka ji daɗi saboda abin ya rage cikin kashi hudu ɗaya aka yi in kaga akwai sauran natsuwa ko to da haka kenan ko dai gaba dai Allah subhanahu wataala yana iya hana komai ya faru a cikin duk wata cutarwa ko kuma a'a Allah subhanahu wataala zai bar abubuwa su faru a ciki amma yan kadan banna duk za ta rage wa ciki wani bin abbasin qol daga abdullahi dan abbas ya ce fi tilkan laila a cikin wannan daren tusaffadu maradatul jinni ana daddaure kangararin aljannu waɗanda ba su jin magana waɗanda ba su nadama ba su da nasani kangararru ke ta zo ko cikin mutane akwai kangararru wanda in ba haza suka gani ba su faɗin magana ba ta masu yawa sai an hito masu ta bayan gida sai ka nuna masu kai ba kangararren da irin sai a zamna lafiya zo su yi ta babakan magana su shaƙe ka su in ka isa da ka watsa ma guda mari sai ka an yi lafiya ka a shi wani ba ba ita kuwa shi ka ka masu magana irin tasu amma kai ta magana a kimsa dan Allah a san mutanen kwarai nan wani shegantaka na farwa ba sauraron ka amma in suka ga ka yi to masa irin yadda suke ma mutane sai su shiga cikin hayyacinsu idan mutum ya sha mutane kan cikin unguwa bai shin magana kowa jirar da aka samu wani kangarare irin shi ya ba shi kashi sosai to an gama da shi har abada daga ran da ya musulun da zai masallaci da jallabiya ya tuba ya bai kuma mutum ɗaya ne ya magani shi ya yi shekaru yana ta abin da ya gada magani yake kowa tsoron shi yake da sanar da Allah ya koma mala'ikan shi ba shi kashi har sai ya gudu shi kenan tafi jiran cit kamar baya da rai to a cikin mutane akwai kangararru wanda ba su jin magana ba su jin magana kowa ba su jin magana uba ba su jin magana kanan uba ko kan ba su jin magana kowa kai ba su jin magana iko ma sai radda iko suka kama su sai an sa su wani wuri daga cikin wuraren horo na iko inda ba su ganin rana rana ba ta ganin su inda ba zama ba tsugunni ciki a sa mutum ya yi kwana da kwanaki wata da watanni wannan wurin so ɗaya za ka cin abinci shi ma loma uku za a baka ba ga mutum yanzu zai gane duniya ashe shi bai ma yin shigantaka ba ta akwai su cikin aljannu kangararru ne shi yasa sai a ɗaure su a cikin dare lailatul qadr wa tughallu afaritul jin ifritotin aljannu su ma sai a yi masu mi su ma sai a ɗaure su a kawo mari a kawo ankur a sa musu wa tuftahu fiha abwabus sama'i kulluha kuma a cikin daren laylatul qadr ake bude kohohin sama gaba ɗayan su sama tana da kowa amma ba ba mai ganin ta sai wanda Allah ya ga dama ya nuna ma jama'a ka ganin kofar sama ta yi nisa da kai to alama bude ko sama alama ce ta alheri wa tuqbalu fiha tauba kuma ana karban tuba a cikin daren lailatul qadri min kulli ta'ibin daga dukkan wanda ya tuba fadalika walidhalika qala naka Allah subhanahu wataala yace salamun hiya hatta matla'il fajr Allah ta'ala ya ce ita wannan daren aminci ce ta har sai alfijir ya keto abshiru ya ma'sharal muslimin ya ku musulmi ga bishara ga labari mai daɗi fadi abu habul jannati samaniya waɗannan ƙohohin aljanna ne guda takwas ya da shara a cikin wannan wata mai albarka li ajlikum qad tafattahat ko qad futihat an bude su saboda ku ko musulmi saboda ku ake bude waɗannan ƙohohin aljanna wa nasamatuha ala qulubil mu'minina qad tafattahat kamshi da tashin kamshi akan zukatan masu imani su ma suna ta budewa ma'ana kamshin aljanna bayan an bude kofofin kamshin ta zai ta shigowa duniya musulmi su shaka su ji daɗi wa abwabul jahim koyin jahannama kuma da ake ku saboda ku ya ku musulmi mughlaqa ainihin su wa qadamu iblisa kawawun iblis kuma wa zurriyatihi da kuma kafafun zuri'ar shi min ajrikum saboda ku musaqa an daure su kaji shi iblis an daure mai kawafuwa amma da bai ba inda yake iya zuwa to haka ba zuri'ar shi shine babban kangarari ai ko to da shi da zuri'a da shi da ƴaƴan shi da jikokin shi Iblis ya daɗe duniya. Kuma ga yaya an zuba ga jikoki ga tattaba kunne ga kama kunne ga wane ne duk gasu nan. To da shi da su duka gaba ɗaya waɗanda ba su da imani dukan su an ɗaure su. Duk saboda mi saboda girmama ku ya ku musulmi. Kuna da daraja a wurin Allah subhanahu wata'ala. Saboda haka tunda haka nan ne qassimu zahrahu ku karya bayan shaidan bi kalimatin tauhid. da kalma ta kare ta Allah subhanahu wataala da buta ta ce la ilaha illallah wa huwa yashku saboda haka shaydan yana kuka alamal inkisar yana kuka yana fama da zahin kariyar wannan bayan tashi fi kulli mawsimin a cikin kowane lokaci min mawasimil fadli daga cikin wurare na falala kaji ma'ana mawsim shine kamar ramadan duk lokacin da aka ce wannan lokaci mai falala ne yana zuwa duk shekara shi ake ce ma mausim amma asalin mausim shine lokacin kaka kaka wanda ke zuwa bayan damina ka san a tarihin shekara ba lokaci mai daɗi ne shi hatsi ya kai masara ta kai dawa ta kai wake ya kai gyada ta kai idan kaka ta yi zarar da za ka kowa na murna ɗan birni da ɗan kauye kowa na jin daɗi lokaci ne mai albarka shi yasa sabgogi ma a ƙauye sai a jinkirta su sai lokacin saboda tsananin albarka da alherin da ake samu a zo a yi ta caca ta damma in asa dabe ka asa dabe wani jin daɗi ne yake Allah wadara wannan jin daɗi zo cikin wata hudu ka sha wahala kuma ka zo rana ɗaya duka bata waɗannan damma duk har sai an kai kana tuba rigar ka kana badawa to shi ake ce ma mausim to kamar yadda manomi yake girban alkhairi ƙarshen ƙarshen damuna ko haka shi ma mumini da lokaci lokaci Allah yana kawo mai lokacin da za a girba alkhairi mai yawa waɗannan lokuta masu albarka lokuta ne da ya kamata mutum ya amfani da su domin ya ƙara samun kusanci wurin Allah subhanahu wataala da kuma biyan bukatun shi Allah ta'ala ya samu dace Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi na'am yana magana wani hana sa mata sa turare da aka yi matan aure ne kawai ko dukkan mata gaba daya ba wai an hana sa turare gaba ne turaren da ke ɗaukar hankali shi aka hana wanda za a jin kamshin shi ga mace tunda in ta wuce ko tun daga nesa ma kayan ta kawo yanku kuna jin kamshi shi aka hana ma ya halitta ta sa turaren da zai hana ta wari yawa wanda in dai ba ka mace mata ba ba za ka ji kamshin shi ba sa'annan kuma hadisi ya zo a cewa hadisin ya nuna duk macen da ta sa turare dan maza su ji kamshin turaren a ga wanda ya shahi mata 'yan kasuwa wanda suke kutsotso ne a cikin gidaje da kasuwanni da biro-biro da kuma mata ma'aikata waɗanda suke da irin wannan niyya to su ne aka tsine ma albarka aka ce duk macen da ta yi wannan to mazinaciya ce kenan mace ta sa dama ba da wannan niyya ba ta sa ne kawai to ba ta da laifi muna ganewa ko amma mace ta sa saboda dama dan maza waɗanda take aiki take cuɗanya tare da su don su ji kamshinta me yasa ina ruwanki da su wannan baya da kyau da haka kenan dai abin da aka yi so ga mace ta sa turaren da baya tashi yawa kuma turaren da zai hana ta wari wanda kuma ba zai bage maza ba don namijin da ya shi ba abin da zai nuna mashi bai wani tunani game da ke to wannan ya halitta mace ta sa shi na'am wannan mata gaba ɗaya ne dukkan macen da ana iya sha'awarta tana iya barge ta namiji ita ce magana ko tana da aure ko ba ta da aure ko da karama ce bai kamata da zan isa irin wannan turarurrukan masu tashi sosai ba na'am
Allah me hukuncin wai dage wando
sai hukuncin dage wando sunna ce daga cikin sunnonin da manzo Allah ya karanta yana da matakai da yawa akwai matakin daidai idan sawu kai ya wuce idan sawu ma asfala min al-kabaini fa huwa fil nar da abin da ya sauka na wandanka ko rigarka kasan idanun sawunka to wannan wurin sai an mai azaba to ba a so in ma dai baka so ka dage wannan ka to kai ya kasa kaka yadda ya sauka kasa daga idan sawunka haka kai ma kana takawa mataki na biyu shi ne ka kawo shi yawwa farkon kwabrinka mataki na uku shi ne ka kawo shi rabin kwabri kamar kanan ka ya baka kayan amma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace izratul mu'min an safu saqai wanda mu'mini shine rabin kwabrin shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku sa kayan ku ku daga kan ku ja su in ba ku yawa to ku kai su daidai da sawu kaga kenan an kawo maka rangwami amma abin da ya sauka daga wannan ba da kyau na
Allah ce wai dokar laya shirka ne yana magana ba daukar layar shirka ne ya danganci layar da mutum ya dauka idan layar ta zama ta alqur'ani ce kadai to ba shirka bane kuma magabata sun yi rangwami a cikin wannan idan layar ta zama to a addu'o'i ne na annabi sallallahu alaihi wasallam ba shirka ba ne saboda me ka dauka addu'o'i ka dauka da kuma alqur'anin da aka rubuta amma laya ta zama to wasu karani da wasu hukukuwa da wata ƙasa wanda aka yi ko ta shuri ko ta wade ne ko kuma wasu kalmomi ne waɗanda ba su da kyau waɗanda dama kalmomi ne waɗanda ma'anarsu shine shirka da kafirci ga Allah to dauka wannan ba da kyau shirka ne manzo Allah ya ce man ta'allaka man ta'allaka tamimatan fala atamma lahu duk wanda ya rataye laya irin wannan wadda dama ba ta da alaka da addinin musulunci ta arna ce maguzawa zala ce Allah ba zai cika mai lamarin da yake so ya cika ba Allah ya sa mu dace
Allah ya ce ya halatta wai amsa sallama da cewar amin wa alaikum salam
wa ko ya halitta amsa sallama da amin wa alaikum salam ya halitta wa alaikum salam ake amsa kawai man ce ma assalamu alaikum sai ka ce wa alaikum assalam ba ce amin wa alaikum assalam amin wannan taka ce wa alaikum assalam shine amin din wani shi saboda ya ji an ce ai assalamu alaikum kamar addu'a ce aka yi ma mutum amincin Allah sai ka ce amin kai ma a'a kai yadda aka koya ma ce wa ita wannan alaikum assalam tana dauke da amin din da kake so ka wani amincin Allah ya tabbata gari kai ma ka ce kai ma haka nan ba shikenan don haka mutane su abin nan su dage su zangi yin aiki da kalmomi na shari'a su bar karawa kuma su bar ragewa na'am
Allah ce ko mutum yana sala- salatul istighfar a salatul tasbih kai wato idan mutum ya zo zama na na na na zama na tahiya wato ya halitta kahin wannan ya halitta wannan kaburorin nan da ake kahin kahin a zauna da kuma wa- wajen tashi sai an ƙara da su
Mun kabbarori.
in za in an taso daga sujjada sai an yi kabbara ko bayan tasbihin To, sallah ta ya kamar kowace sallah. Idan salatin da zuwa yake tambaya wai, idan za a zaman ta yawo sai ake kafara. Kar ka taɓa ganin sallar da ba mu kafara. Idan da ake ma kowace sallah ita ma haka ake mata kafar bai cikin sallah. Cikin ta, na'am.
ya ce malam ya halitta wai mutum ya sallah wajen da ba a masallacin da ba a kiran sallah idan lokacin sallah ya yi idan Ko ko kuma ya halitta mutum ya sallah a masallacin da ba a kiran sallah. Bai da kyau. Sallah a masallacin da ba a kiran sallah bai da kyau. Ko masallatai da ba a kiran sallah kawai sai da ta da sallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa ko kai kadai kake za ka yin sallah. Ka kira sallah. Kana cikin gona, kana wurin kiyanka, ka zo ga daji lokacin sallah ka haka mazai kaucewa kana cikin tafiya in ka tsaya sai ka kira sallah ko kai kadai za ka sallah. Mallan tana cikin al'umma. A ce mutane za su zo da liman da komai amma ba a kiran sallah. Ka san wannan ba daidai ba ne. saboda haka in ga masallaci ba a kiran sallah to ai kaga mutane sun yi sun yi ko oho da wannan karantarwa mai kyau sai dai ayi kama amma ba za a kira sallah ba sai ka tale su ka zanki tabiya inda ake kiran sallah saboda haka mu ji tsoron Allah da yawa za ka ga masallaci musamman irin na baki hanya ba a kiran sallah ko sai mutum ya ce ai duk ana ji mutane an yi kiran sallah masallatai ya kamata wannan masallacin ku ku tattara tabarmin shi ku kai wancan masallacin tunda can kuna aiki da kiran duk ku koma can ku yi sallah mu ba daidai bane duk lokacin da kuka raku ne gebe za ku yin sallah karkashin wani bedi ko karkashin wata katanga ko bakin rumunan kasuwancin ku ko cikin ma'aikatan ku to ku sa wa zai zan kira muku sallah kamar kiran sallar nan da kake gani ba duk wanda ya yi shi sai ya mashe da ranar kiyama ko da ba wannan falalan ba ake kallo ba annabi sallallahu alaihi wasallam da da ne gare masallaci shi ba taba sallah ba a kira sallah to da wa kake koyi Allah ya samu dace a kira sallah lissahi ne ko design na alashar do'i ne na da mai ka suna wani ce auren shi na tangar ɗaya na roƙo addu'a wani roƙo addu'a gama ya kuma akwai ɗalibai da suke shirin jarraba da suna roƙo addu'a akwai waɗanda suke bara addu'a akwai wani wanda ya ce auren shi yana ɗan karkarwa haka yana bara addu'a Allah ya tsaye da shi kuma wasu ɗalibai da za su shiga jarabawa kuma suna bara addu'a Allah ya sa su kare na Allah ya sa su tun jaraba akwai asusun mu na marayu a wannan karan a nan masallaci nan makaranta mun samu a wata biyu da suka gabata kenan zawa yanzu an samu jika 283 to lissafin masallatai kuma gaba daya mun samu miliyan daya da 992 da dala 100 da 30 ne ko da dala 100 da dala 6 ko 126 ne da 126 gaba daya muna da miliyan biyu ba jika takwas ban san kowa zai yi da cika mana jika takwas Allah ya saka ma kowa ya biya kowa ya saka ma kowa da alkhairi a kuma marayun da muke taimaka ma da azumi ko layya ko za a rantire na lakwal marayu ne muke da su guda 47 amma yanzu mun kare 25 sun zamanto saba'in da biyu don ka aiki ya kare gare mu da ku gaba daya yawwa wanda ya saba ba da kadagon nan sai mai da dala goma da da yake na san da an wuce kadagu kadagu Allah ya saka mu kowa da alkhairi mana da yanzu aiki ya karu yawwa idan na can ana kashe masu miliyan ɗaya yanzu kaga sai an kashe ɗaya da ɗari biyar to Allah ya saka mu kowa da alkhairi Allah ya biya kowa Allah ya saka mu kowa ya sanya mu kowa cikin sikelin kyawawa ayyukan shi kuma Allah subhanahu wataala ya sa wannan aiki da muke na karatu da wannan aiki na marayu ya zamanto mabarin tsiran mu duniya da lahira Amin.
Allah ya samu gama da duniya lafiya Amin.
ka shirya mana matasan mu samarin su da ƴan matan su Amin.
Allah ka shirya ayyan mu da masu da lalacewa ya Allah.
Amin.
Allah ka ba kasashen mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka kara mana haɗin kai tsakanin mu ya Allah Allah ka rabo ka ya Allah Amin.
Allah ka shayi mana dukkan hawaye mu ya Allah ka Amin.
biya mana dukkanin bukatun mu ya Amin.
Allah Allah ka hidda mana ga halin kakanika da muke Amin.
ciki jami'an tsaron mu kowane iri ne na kasan nan tamu ya Allah ka taimake su ya Allah Amin.
Allah ka ba su damar tsaron kasan nan tamu Amin.
ka ba su damar kare kasan mu daga halarai yan bindiga da yan ta'adda da duk wani azzalimi ya Allah Amin.
Allah ka ji roƙon mu ya Allah Amin.
Allah ka amsa mana ya Allah Amin.
Allah ka kare mana kasan mu ya Allah ka kare mana addinin mu da al'ummar mu ya Allah Amin.
Allah ka kara mu shugabannin mu gaskiya da riƙon amana ya Allah Amin.
tausayi da adalci ya Allah Amin.
Allah ka amsa mana ya Allah Amin.
dan kasuwa mu kana da rabanya matsalolin da suke fama da su ya Allah kawo musu karshen su ya Allah Amin.
Allah ka yayi musu ya Allah Amin.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Amin.